وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, salati da aminci su ƙara jaddada ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, ‘yan uwa wasu alkhairi albarka ba su sauraron mu a wannan kafa a wannan lokaci muna yi wa juna fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu. Kamar yadda aka saba ‘yan uwa musulmi muna tattaunawa ne akan mahimman al'amura cikin addini da rayuwa saboda gudu tare tsira tare. saboda kiyaye Allah da kiyaye kuma abin da ya tabbata na addini na Allah subhanahu wata'ala a ban ƙasa wannan ya bayu ƴan uwa duk wani abu da kima al'umma kaikayi ko kuma yake damun al'umma da taimakon Allah subhanahu wata'ala za mu tattauna a kai gurgudan iko gurgudan abin da Allah subhanahu wata'ala ba mu dama idan ba a manta ba a cikin sassukan su gabata muna tattaunawa ne akan bangaren abin da ya shafi sihiri da tsoratarwa game da zuwa wajen masihirta da mummunan tasirinsu a cikin al'umma wanda wannan maudu'i ya buɗe mana ƙohi daban-daban wanda ‘yan uwa suka nemi a ƙara yalwatawa to insha Allah dai a yau riba da mun kawo cututtuka za mu kawo magani da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shine bayani akan hanyoyi da mutum zai bi ya tsare kansa bangaren abin da ya shahi sihiri ko kuma ya tsare kansa game da shafar aljannu wanda waɗannan ababe ‘yan uwa musulmi su ne a yanzu suke yawaituwa a cikin al'umma akwai lokacin da aljani kawai zai ga mutum ba tare da ya masa laifin komai bai shiga cikinsa akwai lokacin da kuma wani laifi za ka yi masa ta hanyar zubar da wani ruwan zafi ba tare da la'akari da cewa akwai wani agun ba ka ƙona shi shi kuma ya fanshi kansa ya saka wuta wa kansa ko ta haka shi ko kuma abin da ya kama da wannan shi yasa ba manzon Allah sallallahu alaihi ya umarce mu a yayin da zamu shiga matattarar su mu nemi tsarin Allah subhanahu wataala saboda kai iya ka taka shi ko ka taka ƴaƴansa ko ka taka zuriyarsa wannan zai sa ya cutar da kai akwai abubuwa da yawa da bawa zai iya yi ya iya cutar da aljani shi kuma aljani ba in dai shedani ne wanda ya zamanto mugu to bai cika yahiya ba sai ya saka wuta wa kansa to idan ya tashi saka wutawa to ba zai ainihin daga kafa ba wajen cutar da ɗan adam zai iya sawa mutum cuta ta hauka ya zama mahaukaci jajir a cikin mutane zai iya gama mutum da wani ciwo a yi ta zuwa likita ana ta fama a kasa samun lafiya zai iya cutar da mutum gurin aikinsa zai iya cutar da mutum akan bangaren bangarori na rayuwarsa a yau insha Allah akan zamu tattauna amma kafin komai akwai abin da ya kamata a ce mun yi bayani akai shine bayani akan wasu hanyoyi ne ko kuma wata hanya ce shedan yake yake wasu abubuwa ne mutum yake aikatawa har shedan zai iya shiga cikin sa wani ma iya da muhimmanci saboda akwai sakaci da yawa da mutane suke yi a cikin addini da rayuwa sai ga mutum ainihin shedan ya shiga jikin sa muna tare da Dr. Malam Abubakar Alhaji Muhammad insha Allah Malam Mas'ud mu san ko yana da dama ba ya riga iso ba a cikin wannan matattauna insha Allah Malam Abubakar akwai abubuwa da yawa wanda yake faruwa a cikin al'umma na sakaci na yawa yawan mutane akan bangaren abin da ya shahi wasu ababe da in mutum ya yi sakaci a kansu shaɗan zai iya shiga cikinsu akwai wasu abubuwa da za mu iya tattauna a kansu akai insha Allah.
insha Allah. Shukran da lakum Allah khairan. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran da lakum Allah khairan Sheikh Malam Mustafa akan wannan tsara irin wannan tattaunawa. ta kawo ci gaban addini da kuma faɗakarwa da gyara wasu ɓanna da da kai da kuma nasiha akan yin roƙo da ɗabi'u kyakkyawa da kuma ayyuka na gari na ƙwai da tafarki na addinin musulunci eh, taban eh, kamar yadda kuka ce da akwai tabbas ababen da suke jawo mutum eh, ya samu jarabtawa ta haduwa da aljanu ko kuma aljanu su kama su ya haushi ko kuma ya zamto sari'ul jinni Eh, daga cikin ababen da malamai suke faɗi da shari'a barin dokokin Allah kishin kiyaye dokokin Allah babban sababi na'am wanda ke kawo mutum kaga aljanu sun haushi shine rishin kiyaye dokokin Allah bi sifa amma wannan shine sabab al'am ar-ra'isi na'am rashin kiyaye dokokin Allah wannan sababi ne mai girman gaske za a ga mutumin da ba shi kiyaye sallah ba shi kiyaye afkar ba shi kiyaye eh, karatun alkur'ani za a ga shekan yahi yani yi kusanto mishi sannan kuma hallo daga cikin asbab ɗin da ke jawo yani eh, aljani game da mutum eh, yawan jin waƙe-waƙe wanda magabata ma sun faɗi akan cewa eh, al- al- al'agani eh, ruqiyyatu shaitan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe abu ne mai jawo shaidan mai jawo zinace-zinace mai jawo shan giya da sauransu kenan kaga yawan jin kiɗe-kiɗe sannan kuma da daga cikin asbab musamman game da mata mai yin tabarrush barin jiki a waje barin gashi a waje kaga wannan yana daga cikin asbab da dama za mu ga mata suna da wani abu koda a tsakar gida da take yi ta dinga cewa a ba dole bane bai na sa dan kwali ko hula na rihe kaina wannan yana daga cikin asbab barin gashi a waje da sauransu da kuma tabarruji umuman ma mace ta dinga wuta waje tsiraitinta a waje inda shedan yana da sha'awa kamar yanda dan adam yana da sha'awa haka kuma hallo daga ciki abinda malamai suke cewa mutum ya zam- ya zauna mudda ta wani lokaci uryanan ya zauna a tsirara wani lokaci shi din na sha'awa ko da namiji ne ana samun aljana ta dinga sha'awar shi sai don tana ganin shi kuma hallo daga cikin asbab mutum ya din- ya kiyaye azkar an munasabat din da shaidanu suke eh, iktinamu wannan fursa ala sabi misali mutum in zai hudda kaya ba zai yi ba ambatan Allah wanda maza Allah sun yi ishadi akan haka eh, satru ma baina a'yuni al- aljin wal ins wa awrat bani adam eh, zikrullah shine ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah a kuma hallo gashi a abinci ma malamai suke cewa mutum in zai ci abinci ba tare da eh, tasmiyatullah za ta iya wa zamto da shaidanin wannan gaskiya ne ya gani kuma da daga cikin asbab din ma kuma rashin kiyaye azkar wanda kuka yi bayani rashin kiyaye azkar in shiga ban daki a bangaren saduwa ma yana duka wajen bangaren saduwa ma da dama wanda mazala su ya yi ishara akan cewa inda ɗayan ku zai je ma iyalin shi ya ce bismillah allahumma jannibi da shaitan wa jannibi da shaitan ma baka in Allah ya kadarta a tsakaninsu da akwai ɗa har abada wannan wannan dan ba shi cituwa da shaidan haka kuma hallo da yake da suna daga cikin asbab inda ke kawo shaidanu gafala ta wani lokaci ka zamto ka gafala da ambatan Allah ka gafala da raya zuciyarka haka kuma malamai suke cewa daga cikin asbab rishin tsoron Allah rashin tsoron Allah Eh, jiya a karatu eh, na ga wata makala ta eh, Sheikh Salih Usaini yake cewa magabata suna cewa man khafa Allah khafahu kulli shay wa man ittaqa Allah ittaqahu kulli shay wa man khafa ghayra Allah khafa kulli shay Ibn Usaini yake cewa magabata suke cewa dukkanin wanda ya ji tsoron Allah to duk wani halitta za ta dinga jin tsoron shi dalilin tsoron Allah gaskiya ne wa man ittaqa Allah duk wanda ya taqawa ya haƙƙaƙa tsoron Allah ittaqahu kulli shay duk mutumin kenan da ya kiyaye dokokin Allah su ma kuma hallo sauran halittu za su dinga kiyaye alhurmar shi ba sa keta ta ha kuma hallo malamai suke cewa wa man khafa ghayra Allah khafa kulli shay duk wanda yake tsoron wani Allah to komai zai dinga jin tsoro saboda cutarwa tanan da ta can zai dinga gani ya dinga tsoron wani bai da Allah kariya da bai da kariya shi yasa kenan a takaicin takaicewa tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah wallahi isma ne kaga alqur'ani ma Allah ya ishara kan cewa in mutum ya bar alqur'ani shine makomashi yana da aboki na shaidan ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب هذا لما أوكي سركي كيتا وان دي رايو يبر ambatan Allah ya yi gafala da ambatan Allah ya bar alkur'ani ya bar lura da alkur'ani da karatun shi da lura da dokokin shi shine Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa law kana zamu hada mishi aboki daga cikin shaytan kaga wannan nassi ne na alkur'ani kuma gashi abin da ke faruwa shi yasa da dama za a ga malamai na ruqiyya shar'iyya za su dinga cewa mun yi ta yin ruqiyya shiru mun yi ta yin ruqiyya shiru yasa malamai suke ba da shawara ka bincike asbab inda shari'a ta nuna cewa a kiyaye su don mutum ya zauna lafiya sai ka gaya mutum ya bar su in tana jin waƙe-waƙe ta bari in tana huta da tsiraici ta bari in ba ta yin azkar ta dinga yi kaza kaza kaza ga su nan barakallahu fikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu wannan ainihin bayani shek malam masud ya iso mun tambayi malam bakar ne game da abin da ya shafi ababen da suke kawo aljannu tunda yawa yawan damun so mu fara bayyana azkar irin da ababen da ya kamata a ce a na tahsinat to diba da kuma su da yawa zaka ga mutum yana yi amma kuma bai samun waraka kai ewa akwai wasu mawana daga cikin abubuwan da za su iya hana wannan addu'a ta tasiri to shine muke bayani cewa shin akwai wani abu musamman bi tajriba akwai wani irin abin da ya faru irin waqi'a ayi ta addu'a ga ba a samun waraka saboda kaucewa hanyar wannan ko abin da kamata wannan
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa ai haka ne gaskiya kamar yadda Sheikh Malam Abubakar ya yi bayani eh duk a wajen rukiya ko kuma wajen wanda sai kasance irin wannan cututtuka sun same su to wanda ya kasance duk wanda yake rukiya yake da tajruba akan wannan abin ya san da wani wanda ya kasance ko da ta kasance mai kiyayewa ce akan dokokin Allah mai kiyayewa ce akan wasu abubuwa da duk malamai suka shata na cewa Allah madaukin sarki yana ba da kariya dalilin su to matukar tana kiyayewa akan ko yana kiyayewa akan wannan abubuwa to ko da Allah ya jarrabe shi da wannan abubuwan da saboda kada mutum ya tunanin cewa idan ka kiyaye wannan abubuwan kawai gaba ɗaya ne ka rabu da wanda a akwai jarabtawa ta Allah sai kasance ka kiyaye abubuwan fiyayyen halitta alaihi salatu wassalam sai ya samu na abun amma mun ga hadisin da yake cikin sahih al-bukhari to wannan dan karantar da mu ne cewa duk yadda ake yi to kada mutum ya ga cewa ya sha ne 100 bisa 100 akwai jarabta to sai dai illa iyaka idan mutum ya kasance mai kiyaye wannan abubuwan da malamai suka ambata ne da azkar da kiyaye dokokin Allah da sauran duk abubuwan da malamai ambata to sai kasance abin ko wajen magance shi zai zo da sauki daga an yi wani so ɗaya so biyu so uku in ya yi yawa zaka ga kawai an rabu da abin kuma rabuwa ce ta da'iman Allah ya raba shi da abu to amma idan ya kasance wani ne wanda ba ruwan shi da dokokin Allah ba ruwan shi da kiyayewa wani kai ya kasance ma sallah ma bata sha mishi kai ba to wannan gaskiya idan wannan abubuwa suka same shi yana da wahala yana da wahala ya samu lafiya me yasa dan saboda asbabin bai bar su ba duk wata rashin lafiyar da zai kasance mutum yana tare da ita kuma bai kiyaye sabubban da suke kawo ta ba to wannan gaskiya zai kasance waraka shi daga wannan cuta yana da wahala mai rukiya yana ta yi ko kuma wanda yake baka maganin wannan abin na shari'a yana ta yi to amma kuma da daga kura mutum bai kiyaye wannan abubuwa ba zai kasance wahala ce ake kai masu wuri kenan akwai wanda zaka ga suna zuwa gurin malamai wanda suke suna tsora su akan karantarwa ta magantar musu da wannan ciwo da yake damu su amma sai da kuma a hannu guda ɗaya kuma suna gamawa da maganuka na masahirta shi wani a yi samun lafiya a haka yawa wannan shi ma yana daga cikin abin da malamai suka ambata kafin ka yi rukiya ko ka fara ma mutum rukiya saboda kai zamana ana tuka ana warwarewa dole idan ya kasance jahilin saboda galibi a wamun nasu ne wanda bai ma san menene sihirin ba bai ma san ba cewa kaza ya kauce mu hanya sai ka bincike shi irin wasu magungunan da yake yi wanda suke na hausa ko na gargajiya ko wasu daban in ka ji wanda suka saba ma shari'a ka hana shi me yasa dan saboda dole shi ne kuma ya bar su matukar bai kiyaye su ba yana yin su to ba za a samu nasara ba akan abin da ake musu sai zama na ana tumka ana warwarewa ba za a samu cin nasara ba karkashin haka akwai wani malami daga cikin malamai na rukuya wanda ana ba mu labari ya yi ta yi wa wata baiwar Allah rukuya ana ta yi sai aljini ya yi sallama da ita ya tafi shi kuma bayan sati ɗaya sati biyu sai a sake maido wannan baiwar Allah to abu yake ba shi mamaki karshe ne da aka bincika ta layu ne a cikin ta a cikin wasu wasu a tsatso wasu a ina ne yayin ce da wannan shi wahala ce yake shaki na shi ne ba to irin wannan yana faruwa saboda gaskiya galibi su irin wannan abubuwan layin wannan wanda ake ratayawa ake kulla a jiki aljanu ne ake hidima da su subhanallah hidima ne ake da aljanu ana amfani da aljanu ne wajen biyan wannan bukatun da aka ce maka wannan tana yi to matukar wannan abun yana tare da kai kenan kamar ka kulla aure ne da aljanu shi ma dan daga can hura yana abin da zai raba ka da aljanu kai kuma a jikinka akwai abin da zai kasance kun kulla alaka da shi wanda ba za ku rabu da shi ba matukar ba ka rabu da wannan abubuwan ba eh to ma ƙarshe ka wanda masu kamun kuma zuwa maran abakar Ah, kamar malamai sun yi magana akan cewa akwai lokutan da shi- aljan yake shiga jikin mutum kamar irin tsananin fushi ko kuma cikin tsananin tsoro ko kuma yayin da mutum ya zamanto ya dukufa akan sa- sha'awa da saba ma Allah ko kuma gafala mai tsanani ta yadda mutum ya manta addinin Allah To waɗannan abubuwa ce guda hudu su ne manya-manyan ababen da shi ɗan yake samu ya shiga jikin mutum ya za ku yi bayani akan wannan gaba yawa eh haka ne kamar yadda malamai suke bayani akan wannan hanyoyi da lokacin da dan saboda shi a matsayin mutum musulmi ba zai kasance ba ya rasa rabuwa da zikirin Allah kwata-kwata matukar yana sallah yana sauran ibadu to akwai zikirin Allah tare da shi kuma sai Allah ya sa dalilin wannan ya samu kariya to amma idan aljani ya zo lokacin da ya zo zai shiga jikin mutum ko kuma zai shiga jikin macen da aka turo ko namiji ko mawa ne ne to abin da yake nema su ne hanyoyin da kamar gida ne a kulle barawo yana fama ya shiga ciki zai kasance ya koma a hura yana dako yana duba ya samu waɗannan damar ya samu damar yaushe za a buɗe wannan gidan ana buɗewa ya sata shiga ya shiga a ciki ba tare da an lura da shi ba to shi ma aljani haka nan ne yana biye da wanda aka gama shi da shi ko ma yana kiyaye azkar in to yana kokarin bibiya shi ga wace dama zai samu ya samu shiga a cikin jikin shi to wannan su ne hanyoyin da malamai suka zayyana suka ambata lokutan da zai kasance shaidan ya samu damar shiga a cikin jikin wanda kuma yana aka iya shiga ta biye.
kowane bangare ta kowane bangare a jikin mutum yana iya shiga ta kowane bangare kuma kamar akwai bakar abu zai a jabir abubakar jabir aljazairi ke cewa ya yi rukuya da dama ce amma a iya bincikensa in aljanin ya shige ce kwakwalwa ke zuwa ya zai zauna eh galibi kamar yadda malamai suka ce dan saboda ita kwakwalwa a cikin gaggar jikin dan adam ita ce Masarrafa.
wurin da ya kasance masarrafa ce kuma ita ce babban motar inda duk wani jiki da duk wata jijiya ta dan adam guda 360 da ke jikin dan adam to tana da relation da kwakwalwa tana da installation da kwakwalwa idan aka ce ala sabilin misal aljanin wannan an tura shi ya shiga jikin dan adam dan saboda ya raba shi sha'awa kwata kwata ya raba shi da sha'awa ko kuma ya raba ta da sha'awa irin sharrin da suke yi na tsakanin ma'aurata ko tsakanin kishiya da kishiya masala to yadda yake yi in yaje zai je kwakwalwa ne ya tsaya idan ya je lokacin da ya zamana kwakwalwa ya san duka ganga jikin dan adam kamar likita yi lokacin da ya buƙaci cewa a ɗauke sha'awar nan kawai cire alaƙa ne zai tsakanin jijiyar da ke gaban gaban dan adam na kai sha'awa da zuwa kwakwalwa in aka ce mishi ya cire mishi tunani ne ko ya hudda mishi hankali La haula wala kawai bakin shi ya cirare jijiyar da take sarrafa tafkir tunani na dan adam ya zama mutum yana cire ta kawai shikenan sai ya zamana ya shiga sabbatu da shasharatu Inna lillahi.
ko kuma a ce duk inda dai aka ce mishi a cutar da na dan adam gina in hannun shi ake so a cutar ya san jijiyar da zai cire ya raba shi da wannan hannun wannan gaba tana gaskata faɗin manzo aslam inna shaytana yajri min ibni ibn adam adam majra dam lalle shaydan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana yadda jini duk inda jini yake gudana a jikin dan adam to shaydan haka ne ya san duk abubuwan da suke jikin dan adam saboda yana ganin komai na jikin dan adam kowace jijiya kuma ya san kasa'is ɗinta ya san aikinta ana ce mishi kaza muke so ya samu wannan nan kawai a cikin kwakwalwa sai ya cire wannan jijiyar da ke kai sako sakon wannan da yake shi yasa kake ga wani lokaci sai ya zamana ko ga mutum ya zubar da yawu kawai ya a hana zama jijiya da take rike yawu ga mutum yana zubar hana da jijiyar take yawo ko kuma magana Ko magana.
kuma ji ko kuma gani.
komai da dama La ko haula kuma wala gani quwwata duk wani sharri da suka ga dama suna iya yi dan saboda sun san kwakwalwa ita ce take da alaka da installation da ganga jiki jiyoyi na ganga jiki gabaki daya barakallahu fikum malam ka kuma wanda zan ƙara wannan gabai na'am eh, eh, gaskiya haka ne kiran ta ga khatar ne gare shi shekan yana da khatar mai girman gaske inda kamar yadda wannan hadisin manzala sa mai bayani cewa yana gudana a jikin mutum duk inda jini yake bi kawo ku jikin mutum kusan ko ina jini yana bi to shi yasa malamai suke cewa duk khatar in shaidan duk matsalolin shaidan duk sharrurukan shaidan wallahi maganin shi shine ambatan Allah domin Allah shi ya halice shi Allah shi ya yi shi kuma yana da incin da zai zai hana shi ikon yin kudura akan cutar da mutum shi yasa malamai malamai suke cewa kashin wannan ayar min sharrul waswasil khannas ina neman tsari da ka kare ni daga sharri na alwaswas shedan mai sanya waswasi alkhannas wanda yake boyewa a lokacin ambatan Allah malamai suke cewa alkhannas shedan duk lokacin da ka ambaci sunan Allah yana nesa da kai yana boyewa amma in ka gafala ka bar ambatan Allah kenan na tare da kai shi yasa kusakuran da zamu ga mata dama da dama mace in tana wanke wanke ko tana shara ko tana waye ta dinga waƙan nanaye da waƙan wacece maimakon ta dinga yin subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنبتن الله كلا كلا maimakon ta dinga yi amma kuma za ga waƙe waƙe sun kai magana akan mata sai da turo wata magana ta ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suka kware akan wannan fanni wahid bin abdusalam bali a cikin littafinsa asarul batar ya ce akwai wata baiwar Allah da aka kawo masa yayi ta kokarin magantar mata abin da yake damunta na rashin lafiya ita yawan aure ne take yi yace wanzu mafiya yawan auren kawai sai dai kawai miji ya sake ta ba ta san sabab ba ba san subhanallah aka ce ashe mazajen yawan yawan su kawai wani lokaci sai ya dawo bayan isha'i ko ya zawo gida sai ya ga iya zawwa kofa sai ya ga kawai mutum ya hoto daga jiran wando ba riga a lalle wannan ayi da ayi take wannan ka gane kuma kana ji kuma in ya huta da gudu ya sha kwana dama aljini ne in ya yi ta neman Ya yi ta neman shi babu.
babu shi kawai in ya shigo gida kawai sai shi ya sake ta to irin waɗannan abubuwan akwai waka da yawa irin wannan wanda su kansu mazan ma sai sun yi da gaske in mata tana da irin wannan jinni ya Wallahi.
kuke ganin ya kamata a ce a gaskiya wani mutum kenan in matar shi tana da irin wannan jinya na farko yayi kokarin tsora ta akan turba da ya kiyaye da dubbuka na musulunci da alkar kuma yayi kokarin nema mata ilaj magani kuma da ruqiya ai mata ruqiya kuma sannan kuma yayi haƙuri ya san jarabawa ce ya Ba yi komai ba zai imani gani da a cikin kaddara.
hukunci.
yawwa ba komai ba zai gani yayi hukunci duk da kuma hallo wannan magana da muka yi tana budewa ma- yan banza Eh.
mutanen banza Eh.
ya su dinga istidlali da wannan shedan ne gare ta ta dinga kawo da duniya ta lalace kuma da wani yawwa bangare shine matsala amma ba shi mai tsoron Allah ai shi eh miji mace yana iya wanda ka gane riga ka san tsoron Allah gare ta tarbiya gare ta babu matsala sai ka bi wannan matakin kuma wallahi da akwai waqa'a da dama wallahi da akwai waqa'a da dama wani abin an ka gani ka ga kawar eh, kai baya dauka la ya tasawwar al-aql yani kwanan nan ana bani labari wata ce shedan ya eh, wata ce ɗan uwarta ce makusanciyarta ce ta yi mata wani sihiri da ta yi mata sihiri aka tura mata shaidani to shaidan inda ya shiga jikinta duk namiji in ya ganta zai je na son yin mu'amala da ita musiba karshe wannan mace ne da ta samu wajen eh, me yake suna wajen juna wajen nawa na banza ba tare da aure ta hanyar wannan musiba da aka samu kuma duk in ta kwanta mafi da ba ko manzo Allah ai hadisi ya inganta in mace ta taho shi dan yana yana hawa ta gaban ta yawa.
eh kuma bayan da ita shi kuɗa bayan ma shi ma ya shaitan tukbilu ala surati shaitan wa tudbiru ala surati shaitan mace tana zawa akan surati shaitan kuma tana taya akan surati shaitan shi yasa wannan musibin dole a kiyaye babban abu azkar kiyaye da dubbuka kuma mutum in ka san mai shi- masihirci ne yana zuwa gurin bokaye ka daina mu'amala da shi in za a ce mai shan giya wanda banna akan shi mai jin wake-wake mai yin cin riba me me yake suna mazinaci me banna gashi nan wanda banna galiban kan shi ce take zauwa yanzu a ce ka yanke alaka da shi ka yi hijiran in shi to ina ga wanda yake zuwa gurin sihiri zai iya cutar da kai bannan ba za ta tsaya a kan shi ba shi kadai sai ta yi ta'addi zuwa ga kanka zuwa ga wasu naka ma ka ga shi wannan magana kai ka magana akan wake wake dan saboda nake ga yawa yawan mutane daga cikin waɗanda zaka ga suna fama da waɗannan abubuwa zaka kullun Wallahi.
oke kutar ce a Akwai kunnan ekutar, ana ana jin tsoron waƙe, ana waƙoƙi ta kuma ga waƙe.
jinnin tare da ka gani ga jimi kuma daga cikin wasu ma matsalar da musamman samari da 'yan mata ke faruwa a kanta wannan matsala ta istimna'i wanda malamai da dama sun ce wajen istimna'i fil ghalib mutum a ƙwaƙwalwar shi yana tunanin in namiji ne yana tunanin wata Istimna'i ya fassara saboda yau mutane ba su san ba.
istimna'i shine wasa da gabanka Na'am.
mutum yayi wasa da gaban shi mace ce.
mace ko namiji yayi wasa da gaban shi har ya biya bukatar shi Ko kuma kallon Ya biya shi- fina-finai na ko zina.
kallon fina-finai aiwa na zina zina shi ma mutum ya yawa shi ne malamai suke cewa mutum a kwakwalwar shi yana tunanin wata sura ta wata mace wadda yake so sai ya ji kawai ya biya bukatar shi da ita malamai suke cewa wannan a wannan zihin din shi aljana ce take shiga ta yi mishi tasawurin wannan budurwar ce shi yasa yau da gobe yau da gobe sai kaga ta aure shi sai ka dinga ji ana cewa sanyi gare shi ya kasa auruwa ko in ya je gurin iyalin shi baya biyan bukata ko baya jin matar shi tana biya mishi bukata sai ya juya ya yi istimna'i shi kuma ba kuma bane ba wannan aljana ce za ta jawo shi kaga mutum yana da aure ga mata shi a gehen gado sai ya juya gehen gado ya yi istimna'i da dama za a ga suna bada wannan labaran kuma wallahi ba kuma bane ba wai wannan wanda ya auren to da akwai da dama za a ga wanda suka yi ijmani a istimna'i ba su iya yin auren kaga kullum yana tare da mace in ma iya macen ce haka za ta dinga tasawuri musibar wannan to kaga kenan wannan yana daga cikin asbab to kallon fina-finai na batsa kallon waye kai mai yawan hajjani shahawa yawan tafakkur fi shahawa matsala gare shi shi yasa manzo Allah ya irshadi duk lokacin da mutum sha'awa ta motso mishi yana da iyali ya je ma iyali shi shi yasa kiran kaga zama Kan titi babu da kalle aure, kallon mata yawwa, mu- da kalle kallon mata matsala ne kuma allo mutum ya zauna yayi ya sa dogon guri ya kin aure matsala ne yana daga cikin asbab inda ke kawo shedanu saboda zaka kasance duk mutumin da ba da aure kullun zai zamto yani sari'u shahawa ne kullun yana cikin uh, kokowa da shahawa kuma shawara da manzo Allah bana na bangaren azumi shi ma yawa mutum ya yi azumi Mm.
kaga in kana cikin azumi malamai suke cewa azumi yana eh, y- yana Karya sha'awa.
yani yana kare sha'awa kuma yana sanya majirar dam'in zayyika ce ala shaitan kenan yannan yawon da zai dinga yi a cikin jikin ga in kana yawan yin azumi zai zamto zayyika ne bai da damai ya yawo a cikin jijiyoyinka majirar dam za su kasance zayyika a kan shi bai ya iya yawon yawo a cikin jijiyoyinka shi yasa ilaji ne wannan ilaji ne mu'akkat amma ba da'in ba ba har abada bane ba in kana azumi zai dauke maka sha'awa ta aure da sauransu la ilaji ne mu'akkat manzo Allah ya shiryar tare da cewa wannan hukum da'in din nan yana nan shine ayi aure kuma mutum in yayi aure yayi aure da niyyar ibada da niyyar kare kanshi kada yayi aure da niyyar wata mutu'a ta duniya ibada niyya biyu ibada kuma kare kai daga musiba wannan ne zai sanya aure ya zamto aure ne wanda zai kare ka daga mafasid da banna- banna ta Na, duniya barka.
sannan kuma hallo mutum ya yi kokarin a auren shi ya kiyaye ladubbuka na shari'a da azkar ɗin da aka shar'anta da komai da aka shar'anta gida in za a fara tarewa ga irshadin manzo za Allah a karanta mishi alkur'ani musamman suratul baqara in mutum ya samu dama ya karanta da sauran su na makaranta haka Allah ya taimaka barakallahu fikum Allah ya sa malam Bakar- malam subhanahu wa zamu zo ka bangaren abin da ya shafi addu'o'i wanda mutane ya kamata a ce sun ba da kuratuwa kwarai da kan- da- da gaske a kansu matukar suna son Allah su ta'ala ya kama su kariya a cikin waɗannan abubuwa da muka ambata me za ku iya faɗa akan wannan bangare yawa a wannan gaba malamai sun yi bayanin abubuwan da suke musamman wanda suke kula da wannan bangare kamar su asarul basar da mutayyif da insan da sauransu duka suna bayani akan abubuwan da mutum zai kasance ya lazumce su Allah madaukin sarki ya ba shi kariya game da aljanu da shaidanu da ko kuma wani ya nihe shi da sihiri saboda a nan gurin abin da ya kamata mu sani duk lokacin da aka ce sihiri da aljanu ba a raba su dan wani zai cakuɗa tsakanin abubuwan ya tunanin cewa aljani daban sihiri daban eh aljani da sihiri abu ne duk lok- duk wani sihirin da za a yi to ana istihdamin aljani ne kan mutum ya yi tunanin cewa sihirin dole sai ya zo aljani ya zamna a jikin mutum ne za a ce ai yana da aljani a'a ya- aljani ya ta- ya taba shi a'a duk wani abin da zai kasance sihiri ne to wannan wanda zai yi sihirin kawai magamin shi abin da ake hadawa a shine aljani in ma ya zo ya zuba guba ya tahiye shi in ma kuma an bukata ya zama na idan ba sharadi bane ba sai mutum an zo an yi karanta alkur'ani aljani yayi magana yau Ba- ba ba shi ne ba ba sharadi bane ba do ba dole bane a ce sai an aljani dole sai ya yi magana ko sai mutumin ya faɗi ko sai kaza yana iya zuwa zuba guba ya tafi yana shi iya zuba guba musamman malamai suka ce bangaren sihirin eh, aljanin da ya zama na sihiri ne aljani ne na sihiri aka turo idan aljani na sihiri galibin ana rukiya ko mutum ya faɗi ba magana zai yi ba ko kuma koda in an yi sa'ai ya faɗi ma don saboda me yasa shi kawai amfanin shi ya zo ya zuba abin da zai zuba ne na sharri ya tafiye shi ba ya tsaya cikin jikin mutumin kenan shi galibi wannan wanda yake da matsala ta sihiri wanda yake da matsala ta aljani ne na ya sa mashi sihiri ko da za a yi ruƙiya ita ruƙiya kamar b- mabuɗi ne wanda zai ba malami mai ruƙiya ya san cewa wani nau'in matsala ne yana kaga mai ruƙiya daga ya zo ya fara ya ga mutum ya faɗi bai yi magana ba ko kuma ya yi ta karatu amma ko mutum ras yake zaman shi to kuma baka shakkun cewa abubuwan da suke tare da shi yana da aljanu ga abubuwa da an gano maka kyarar wanda suke nuna cewa tabbas wannan mutum yana da aljanu kuma gashi kayi ta rukiya ya ki faduwa ko ya ki nuna wasu alamu to yake nuna cewa aljani ne na sihiri kawai zo waye ya zuba guba shi ya tahe shi ba tare ba yake da mutum to wannan farkon abin da malamai suka ce mutum zai kiyaye a rayuwar shi gabaki ɗaya ma ya samu Allah madaukin sarki ya bashi kariya na farko almuhafaza ala salawat kiyayewa akan salloli musamman sallar asuba saboda hadisi ya tabbata annabi sai yake cewa duk wanda ya sallar asuba cikin jama'a fa huwa fi zimmatillah yana cikin zimma ta Allah kariya ta Allah to haka nan salloli gabaki ɗayan su ma kiyaye su idan namiji ne kiyaye su cikin jama'a idan mace ce ake kiyaye su akan lokutan su ba sai lokacin da ka ga dama Idan shi yasa ma shedan idan ya zo iya so ma wani masihirci hidima sai ya mai sharadin ya bar ta sallah saboda yawwa sallolin shine babban duk wani wanda zaka gani dan dabo ko mai sihiri mai alaka da su to tabbas ko ka sani ko baka sani ba cikin salloli akwai wanda aka sashi ya bari ko kuma ya bar sa gaba daya kuma abin da yasa ma s- Allah madaukin sarki yasa sallah take da kariya mu duba nau'ikan zikirin da addu'a duk wani nau'i na zikiri a cikin sallah akwai shi nau'in tasbihi ne nau'in karatun qur'ani kuma sai ya zamana duk wani zikirin da ake yin shi a waje to kuma a cikin sallah ya lullumta ladan shi da ƙarfin yadda zai ba mu mutum kariya ga sujada ga sujada a ciki wanda Allah madauki annabi sau ke cewa mafi kusancin ba da lokacin da bawa shi kusanci da Allah shi shine lokacin da yake cikin sujada to shi yasa sallah take da wannan fasa'is din saboda tana cike da zikirin Allah shi kuma dama zikirin Allah shine babbar kariya game da shaidan sannan bayan wannan mutum kuma ya kiyaye akan zikirarruka da suka zo na bayan sallah dukkan su idan mutum da babu lokaci da zan mu karanto su zaka ji abin da suke kumshe na bada kariya azkar na bayan sallah wanda muna gani cewa kowace sallah akwai falaki da nasu da kulhu wallahu a bayan ta to wannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma ta'awuzu muta'awuzun bi mislihi ma falaki da nasu duk wani mai neman tsari bai taba neman tsari da kwatankwacin sa ba to kaga kenan a nan gurin akwai abin da ke faruwa malam masu tunda ke in muka zo gaba za mu tattaunawa a kai kaga a masallafi yayi wa a masallatayya sai an kare sallah sai ka ji shi liman ko ladan yana cewa bismillah da kul wallahu ga waladan mu ga waladan waladan mu alhali cewa babu inda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta umarni a karanta mutum wani kul wallahu ko abin da ya kamata wannan bayan mutuwarsa Yawwa, alhali shine- kai ina shine kenan kaga ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu akwai zikiri akwai addu'o'i bayan sallah to amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu kuma tabbas muna ban mu shakkun cewa in aka ce ga addu'a ko ga zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaba kenan matukar mutum ya kiyaye shi a cikin shi ne za a samu kariya da duk wannan abubuwan to idan mutum ya kasance ya yi banza da su ya dauki nashi to sai ka ganin ana ta samun wannan kariyar mutum ba zai same ta ba na'am matukar mutum yana kiyayewa akan su to wannan zai kasance sun ba shi kariya sannan kuma sai kiyayewa akan zikirai na sahe da yamma a bisa tsarin su ba wai yau in yi ba gobe ban yi ba yau a a mutum Yanda ya mutum ya iya ga dama.
kokarin shi kuma idan ka saba kin ka saba ma kanka zai kasance sun zama kamar wani aiki ne wanda kake jin shi a kanka sai ka yi su zaka iya jin daɗi ma duk wani abin da kamar yadda malamai suka tabbatar duk wani abin da dan adam ya saba ma kwakwalwa shi yanzu muka yi bayani akan kwakwalwa ya dora kwakwalwa shi akai in ya kiyaye akan shi tajruba ta nuna kwana 40 yayi bai fasa wannan abun ba to wannan zai tabbata akan kwakwalwa shi ta dau wannan program in ta tafi da shi to in matukar mutum zai kiyaye har kullum to wannan abu zai zama na ya zama na gangan jikin shi ne ba zai manta shi ba kuma mutum ya kasance an kiyaye akan az- azkar na sahe da yamma bisa tsari daga ciki ala sabilin misal annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa zikirin bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai huwa samiul alim da sunan ma'anar zikirin shine da sunan Allah wanda babu wani abin da yake cutarwa cikin sammai da ƙasai matukar akwai sunan shi kuma Allah shine mai ji kuma shine masani to kaga wannan kana neman Allah madaukin sarki ya baka kariya ne kuma har kayi yabo ga Allah da cewa matukar akwai sunan shi babu wani abin da zai cutar da kai ita wannan sahih guda uku da yamma guda uku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka a'udhu bi kalimatillahi ta'amma min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah maɗaukin sarki cikakku gami da sharrin duk wani abin da ya halitta ita ma uku da sahi uku da yamma kaga wannan sun tsantsa neman kariya ne ga Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shi duk wani abin da annabi alaihi salatu wasallam zai ba mu shi bayan samun ladan da zaka yi to ka tabbatar da cewa da kai amfaninka cikin duniyarka da lahirarka babu wani umarnin shi ko kuma hana shi zai kasance wanda babu fa'ida a karkashin wadda ta shahe ka kuma kariya ce a gare ka sai ko mutum ya kasance yawan hailala musamman ma kamar hailalar da annabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sahi guda 100 da sahi kafa 100 mi'atu marra sabahan wa masa'an sahi da yamma to wannan matukar mutum ya kiyaye su su ne daga cikin akwai zikirai da dama wannan misali ne muka yi da su to akwai su wannan matukar mutum yana kiyaye su to da izinin Allah da taimakon Allah zai kasance Allah ya nisantar da shi game da shafar shaidan ko kuma ko dai kamar yadda muka faɗa ko da Allah ya jarabce shi da kan abin to zai kasance abin da sauki zai zo kuma nan da nan yana faɗaka yana zuwa wajen wanda zai mishi ko kuma in shi zai ma kan shi yana yi zaka ga Allah madaukin sarki ya bashi lafiya ya bashi saukin abin cikin gaugawa da ma sauran azkar wanda suka taho cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiyaye jazakumullahu khairan mal masud akan wannan bayanai dan uwa kun ji dai addu'o'i da aka bada wanda mutum ya kamata a ce ya kiyaye su da taimakon Allah subhanahu wataala Allah zai ƙara kiyaye shi ga kashin magana malam mas'udu malam bakar akwai wani abu da ya faɗa babban abu da nan manta ban sai ba falaki uku da sahi yawa da kul huwallahu uku da nasu guda uku da Na'am.
sahi kowanne guda uku uku wanda su ne gaba gaba wajen na'am samun kariya Sahi da marici.
sahi da marici wanda suna cikin ma rufiya shar'iyya suna cikin rukiya shar'iyya kusan shi yasa zaka gani babu wata rukiya ko ma wa- ko ta wace fanni ce Mm.
wanda za a yi ta ko kuma wai e- ilaji magance sihiri ko na wani fanni ko wani irin sihiri ne Mm.
ba a sabi farake da nasa ba saboda annabi ya ce babu wani mai neman tsari da ya nemi tsari sama da su kuma dan wannan aka sauko su da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe shi da wannan abun gakin da cikin sahih bukhari su aka sauko dan wannan aka sauko su yan uwa kun ji dai abin da ya tabbata daga yawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ko babu wani abu da mutum zai yi aiki da shi sama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sabanin wasu wanda za su suna neman maganuka akan wani bangaren kulle-kulle da toye-toye da wasu abubuwa na aje a nemo wani abu a makabarta a nemo wata itaciya wata itaciya ma sai an yi sallama za a ciro ta duk wannan ba za ka rabu da aljajini ba har abada a rayuwanka malama su da ya bagada akan cewa kai iyewa mutum zai iya yin waɗannan addu'o'i kuma gashi waɗancan abubuwa da muka faɗa na kiyaye dokoki na Allah su ma mutum duka yayi sai ya ga kuma iya cikin jaraba da jarabawa ta Allah wanda kai ka sani akwai ɗan uwa wanda shi ma ya kamu da irin wannan jarabawa mahaddacin alkur'ani ne ma kuma ambaton Allah duka yana yi amma dai a je a zo dai ya samu dan sauki akan aljannan bai tashi da kuma ka faɗa akan wannan na kenan karin bayani zai zanyi da izafa insha Allah shine eh, daga cikin abin da malamai suke nunawa yani shine al- eh, quwwatut tawakkul ala Allah mutum ya zamto yana da siƙa da Allah ya yarda da Allah zai iya magance mashi matsalarsa yana dogaro ga Allah maɗaukin sarki yana da eh, i'timadi ya yarda Allah zai kare shi zai kiyaye shi ta hanyar wannan azkar inda yake da asbab inda shari'a ta musulunci ta tanada ta hanyar kuma hallo Allah madauki addu'o'in da yake da ayyuka na garda yake matukar mutum bai da wannan sika mutum yana addu'a yana azkar amma yana ganin kai wannan shedanin zai iya cutar da ni wannan aljanna zai iya cutar da ni wancan mutum zai iya cutar kenan kaga yana su uzzan billah shi kuma hadisi qudsi Allah madauki sarki ce ana inda zanni abdi bi inda kai zar kai zato ga Allah madauki sarki ka zaka samu Allah in kai zaton biyan bukata zaka samu biyan bukata in kai zato mummuna za a ga abin mummuna ya faru a gaba kenan kaga mutum ya yi jaddada imani shi da tawakkali isa hadal Yawa, hadith eh.
ud'u Allah wa antum muqinuna bi- mukinuna bil ijaba kenan addu'a tare da yaqini ba Mm.
ka gani kuma hallu da akwai hadisi ma wal Allah shi ma in saha la yaqbalu Allah addu'a min qalbin sahi Mm.
Allah baya amsa addu'a daga zuciyar wanda gafalalle ne bai san ma'anar addu'a ba bai kun- bai kudirci ba ma'anar da addu'a ta karkashin wannan gabar musamman kaga Mm.
za ka ga mutum ya rike carbi iya iya kallo iya iya Yana kuma yana kallo.
jana carbi yana kuma ta ta dole dole ana bukatar shi mutum dole sa ka galiba za a ga wani da tarfin ma ya haukace kuma yana jan Da kuma hakan da akwai da- saboda shi matsala. Ba a harto da kiyaye.
zuciya da Ba sanin ma ma'anar.
harto da zuciya, Allah ya kiyaye idan kaga kuwatu da itimad ala Allah ya daga cikin asbab na kiyayewa sannan kuma hallo malamai suke cewa kada ka ji tsoron masihirci dan yana sihiri kada ka ji tsoron aljani dan yana cutarwa kada ka ji tsoron boka dan yana bokan shi kai dai ka nisance shi duk wani asbab da zai sa ya cutar da kai ka bari amma kada ka ji tsoron shi tsoron Allah za ka ji in ka ji tsoron Allah dalilin wannan shi zai ji tsoron ka sannan kuma hallo daga cikin asbab daga cikin azkar inda zan yi bayani yau za mu ga a kasar hausa da akwai wasu matsaloli mace in za ta yi shara a tsakar gida da daddare ta ce ga gawar ku a tsakar gida kaga wannan shirka ce maguzanci in za ta zauna a kan kowar gida ta ce gawar ku an an kwan kowar ɗaki in za ta yi daka ta ce gawar ki kwalwar daka wannan maguzanci wallahi har yanzu da akwai wanda suke yi in za ta yi daka da daddare in za su zo mutane in sun wuta irin gona za su shi zauna a ka- a ƙarƙashin bishiya su ce gahara ku yan gindin bishiya wai duk dan kar su cutar da su wannan magudancin bahaushe ne tun lokacin da babu Allah Allah aka ce kuma shi har ne yanzu za a ga yawa.
wasu suna yi shi yasa manzo Allah ya shiryar da larabawa su ma da suna da irin wannan magudancin da in suka sabka wadi ko wani guri sai su dinga cewa muna neman tsari wannan shugaban wannan dajin ya tsare mu aljani shugaban wannan tsarin ya tsare mu har mu tashi Game da wawayensu, Sai wawayensu.
manzo- yawa, game da wawayen su sai manzo Allah sai mai shiryar da su yace dukkanin mutumin da zai sauka manzil ya ce al- a- a- Allahumma a'udhu bi kalmatin lahi tama min sharri ma khalaq manzo Allah ya ce dukkanin mutumin da zai je guri ko zai zauna guri ya hudu wannan zai tashi babu abin da zai cutar da shi kaga ka yanci malam mas'ud ya ishara tana daga cikin ma azkar din eh, sabah wal masa kenan kaga ka yanci kalma ce wajiza a'udhu bi kalmatin lahi tama min kulli shaytan min min- min sharri ma khalaq nan gurin bil a'udhu bi munasaba malam na'am.
mutanen mu sun da kufa akan a Eh.
kwakwalwarsu da tunaninsu cewa abin dai har suna neman biyan bukata Eh.
a ba su abu mai wahala mai wahala mai wahala yanzu wannan suna ganin ta karama ce mutum gani zai yi Yaushe ma.
wannan kai kaga ya wannan yana yaushe ma daga da cikin wuya zan zai sa.
dawo yana daga Haka cikin falaki zu'ufu da nasu, ɗin wannan tawakkuli ita ga ma Allah ɗaukin tawakkali da da rashin kuma, sanin ma'ana eh, abin abin da ya husnul zanni kunsa, billah.
kuma da daga bakin wa abin ya fito Tabbas, in ka ka gani.
san cewa daga bakin Allah ne sai ko kalma ɗaya ya ce maka Tabbas.
ita za ta baka kariya Wallahi.
za ka yi ta da yaƙini Tabbas.
da tawakkali da yarda da cewa kuma ta- mutum hada ma jahilci da rashin sanin meye ma'anar a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa shine a yi jahilta kaga ma'anar wannan abin da inda mutum ya san abin da ka faɗa ɗin.
take musa yani a'udhu bi kalimatin lahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku duk wata kalma ta Allah cikakka ina neman tsari Allah ya kare ni kaga sifa ce daga cikin sifofin Allah ya kare ni min sharri ma khalaq da dukkanin halittun da ya halitta da ya halitta waɗanda suke da sharri suke da cutarwa wanzu akwai kamar to shi khatimin annabi Suleiman da ake ake kaga wani duka bai tabbata ba kaga za ga wani babbar takarda ya zo kaga musibar waɗannan ababai ka gane ba Akwai wani khatimi wani kuma kaga babu wani khatimi wani kuma kaga wai in yayi sallah ya bar azkar azkar in bayan sallah sai ya wata addu'a ya zagaye bayan shi kewaye bayan ya kewaye bayan shi, kariya shi wai kariya ce tsari to ka gani bismillah tawakkaltu ala Allah in zaka huto daga gidanka in zaka shiga ruban da ake Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in zaka hudda kayanka bismillah in zaka sa eh, kayanka bismillah in zaka sa sababbin kaya bismillah in zaka je gurin mai aski in ma mai askin ka fahimci bai fahimci ba addini ka ce mishi ya ce bismillah ya fara daga dama duk abin dusuma da ta tafaɗi ko an ɗauka babu abin da zai insha Allah Ha, duk abin da za ka yi manzo Allah ya shirya da a yi basmala alkur'ani ma ya shirya da mu a farin komi a yi basmala kaga an fi buɗe alkur'ani da basmala aya ta farko da za a Kenan nan ka gani da Alkur'ani.
Malam Abubakar abin da ya ishara Mm.
zai kasance karanta addini da sanin shi shi zai ba ma mutum saukin Dama, dukkan tabbas, tabbas, musulmin rayuwa shi tabbas, kariya tabbas.
ka ga yanzu akwai sihirin da za a ce a kawo gashin mutum yana da yawa nau'in Ka shi.
gani, tabbas.
to wajen inda kake aski za a ko ce ya harce ko farcen shi wajen mai yanke maka farce amma matukar kayi bismillah to duk wanda ya dauki gashin nan naka da ne ya cutar da kai har abada ba abin da ko kuma ka ambaci Allah ya fito wani gida kuma sawunka ake nema a yawa lokaci ka ambaci Allah wajen hutawa daga gida kuma sawunka ake bukata a doko sawun shi ai kaza to wannan sai kasance babu abin da zai cutar da tabbas ko a ce asar in shi na inda ya zamana muke so to gurin zaman naka in kayi wannan zikirin sai An- ambatan zamana Allah, ka gani.
daga an dauka babu wani amfanin da zai rayuwar musulmi matukar ya karanci addini cike take da kariya shi zai ba kanshi kariya kamar yadda addini shi ya tanadar mishi komai ba a bari tabbas tabbas insha Allah ɗan uwa suna kokarin su bugu mun ba da dama insha Allah ko na bisa da cewa ana ta karatu ba a Ana samu ta ga- karatu ba a samu insha Allah za a same mu a kasuwar sai kasuwar ta ɗan karan sai zuro da kuma babban matsalar daga cikin mutane za a ga suna cewa ƴaƴansu matsalar wasu suna tankara ƴaƴansu kaga manzala ya bayyana mana abin da zaka nema wa ƴaƴanka tsari manzo Allah yana wa Hassan da Hussein neman tsariya ya dinga ɗau- ya ɗauki ɗa ya dinga cewa urizuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytan wa hama min kulli allama Na'am.
in mace ce urizuki in na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to to to barka sai alhamdulillah wallahi to allahumma amin allahumma amin allahumma amin mun gode mun gode insha Allah barakallahu fikum mun gode mun gode mun gode insha Allah to allahumma amin an gode barka to suna jin ku suna jin ku suna amsa to mun gode Allah saka alkhairi to to to barakallahu fikum jazakumullahu khairan to allahumma amin an gode an gode barakallahu fikum jazakumullahu khairan insha Allah kiran kaga shi ma ɗa ana iya nema mishi eh, tsaro ta hanyar wannan addu'o'in da mazala ya shirya da kuma yi mishi kiran sallah eh, bayan an haife shi da kuma yi mishi tahniki da makamantan haka ababen da malamai suka hudu ibn al-qayyim yayi italatin nafas akan haka a me yake da suna a littafin shi tuhfatul maulud haka kuma hallo malamai suke cewa yanka ragon ma da za a yanka mishi uba ya jaddada niyya ibada ce wannan ragon da zai yanka fansa ce ga wannan dan Allah ya kare shi da duk wata matsaloli na rayuwa to in wannan niyyar ta jaddada da yaqini ne ya jaddada zai zamto sababi ne na kariya ga a kokar kai da kai sauran kai magana mutane.
a yanzu akan wannan gabar basu kuma masu zai kara kai bangaren abin da ya shafi yawa yawan yaro zaga an haife shi yaro ba lafiya ko da jinni ko kuma ya tashi ya zama wani hatsabibin yaro a unguwa musamman zaga yawa yawan uwaye basu damu basu samu ma addu'ar saduwa wajen bangaren aure za ga wani sai ran da za a yi radda za a wai wankan ango sai kaga wani malami ya keɓance da wani da angon cikin makewaya sai ce ga addu'a da ake yayin saduwa wasu duk rayuwar shi da ya a baya bai sani ba sai a ranar kuma zai iya rike ta ba
haka ne gaskiya babban abin da yake nan tun rana ta farko a wannan lokacin da annabi alaihi salatu wassalam abin da ya bamu shi musulmi tun a lokacin kahin a samu dan ma kana ba shi kariya shari'a ta karantar da mu a bayan an samu dan ga kariyar da zaka ba shi kamar da malam abubakar ya ambata ne to wannan addu'a malamai suka ce matukar mutum ya kiyaye ta Allahumma ji bismillah Allahumma ji wani shaidan wa jannibi shaidan ma daga sana matukar mutum ya kiyaye ta to ita ce babbar kariya ta farko da zai ba dan shi in Allah ya kadarta an samu da tsakanin shi da matar shi lokacin da suka yi saduwar wannan to wannan yaron zai kasance ya samu kariya game da duk wasu la- da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shaidan ba zai kusance shi ba malaman tafsirin hadisi sun tayi akan cewa ba zai kusance shi ba da cutarwa Allah.
ba wa ana ne zai zama ma'asumi bai saban Allah zai kasance Allah madaukin sarki ya bashi kariya to ka gani musulmi Allah madaukin sarki ya bashi kariya tun wannan lokacin kuma lokacin da aka aihi yaron farkon ana aiho shiga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kiran sallah da iqama kiran sallah da iqama wannan ga su Annabi alaihi salatu wasallam suna kore shedan ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce mana idza uzina bis idza suwu bis salati adbara shaytan wa lahu durradu idan aka yi kiran sallah aka yi tada ikama nake so annabi sallallahu alaihi wasallam ce shedan zai bada baya yana iska zai je a guje me yasa saboda kiran sallah cike yake da zikirin Allah kumshe yake da zikirin Allah to matukar ana ma yaro shi zai kasance Allah madaukin sarki ya nisantar da shi daga dukkan wata cutarwa dan dan uwana in sallar assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am insha Allah za a za a- za a ji amsa insha Allah Ai, na san ina tunanin kun ji ko kun ji tambayar da yake Na ji.
yawa na'am Wa zai- yawa nan gurin malamai sun yi bayani tambaya ce mai muhimmanci sosai Na'am.
ana cewa zikiran sahe da yamma to na sahen wani lokaci ake son shi haka nan na maricin malamai suka ce abinda su ake so ya kasance an yi na sahen bayan sallah asuba kahin rana ta fito an yi sallah asuba kahin rana ta fito a ce an afkar da su a wannan lokaci a bisa darura kuma in an mance in rana ta fito ma ba lagi bane amma al-afdal shi shine wancan lokacin haka nan shi kuma na marece shine daga bayan la'asar zuwa kahin rana ta fada duka lokacin shi ne da malamai suka ce a wannan lokacin ake son yin shi na'am to wannan shine amsa yan uwa kun shi kenan abinda don idafar da zan yi na'am akan wannan wasu shedan yana rudar su akan azkar sabah wal masa ko kuma azkar inda ake bayan sallah sai mutum ya daga cewa yawa gare su ban na iya dukan su sai ya ce kawai na fasa She- eh, imamun nawawi yake cewa wannan shedan ne yake yaudarar mutum imamun nawawi yace idan ɗaya ka samu damar yi rike shi ita yi zikiri na sahe guda ɗaya ka yi shi na maraice guda ɗaya ka yi shi ka dawwama akan shi in ka samu damar ƙara ka ƙara ya yi da ka ce ka wasa haka kuma hallo bayan bayan me yake wa suna bayan eh, salla- salloli ma guda ɗaya ka riƙe ka yi ko da ayatul kursi ne ka riƙe guda ɗaya ka yi ya fi da ka ce a yawa gare su wanne zan yi wallahi wannan magana akwai ta dan yau yau imamun nau mutane za ya ka ce ji shedan ne yake zowa ya dinga rutsa maka tunda sun yawa baran bari kenan kaga wannan nukta ya kamata kuma bai hanawa kuma wanda su kuma akwai shirkiyat da bid'iyat kuma ya rike su kuma ya rike kaga wanda su kuma babu Eh, karantarwa Allah ba ba karanta- ka- karantarwa wanda kuma Allah ya koyar manzo Allah ya koyar sunnan manzo Allah tabbatar kaga yana cewa sun yawa sun yawa to duk da haka shari'a ta zo maka da sauki sun maka yawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai da rike ko guda kake ɗaya.
kokarin kare kanka Eh, baka ka san ba gani.
cewa wanda yake tsayuwa da mai bokan Eh.
da mai sihirin da yake tsayuwa a cutar da Suna kai bin inda za a alfu nuna tariq.
maka wahalar da yake sha Wallahi, da tabbas.
kai ba za ka iya ta Wallahi, haka ne, wahalar tabbas.
da yake sha Wallahi.
akan ya cutar kwana Wallahi, yake yana gana da wallahi, haka aljanna.
ne, Da tabbas.
kwana yake a falke shi yasa a Wallahi.
ƙarshe ma kake ga dan dabo dan tsibiya ya haukace Kai tabbas.
me yasa dan saboda ya raba rayuwar shi da barci ga zahiya da Ga zahiya ba mai shuwa.
karkashin haka malam mas'ulin lokaci ya tafi kamar ai aljani yana shiga jikin mutum biduni sabab ma kamar misali kawai baka mishi komai ba kawai haka ne yawa eh haka ne gaskiya akwai ko da satin da ya wuce na samu wannan kakin wanda kawai babu wani ba wa ya turo ka ba wanda ya turo shi kawai shi ya ga dama shiga jikinta kawai ta burge shi ne kawai shiga jikinta to da yana kaga son to ta kaga ko ya sakaci kasance ashik na na rashin ambatan Allah na rishin ambatan Allah ne kawai haka burge shi sai ya shiga yake dan ya bata kariya kawai a cikin kariya abubuwan da suke cutar da kuma ita, wannan kuma kariya ce.
wannan lokacin ma da yawan tabarruji yake wa ya kamata an ƙara nabahawa irin matsalolin yawan tabarruji musamman ta harkar makeup za ka ga mace kalla ta yi makeup ta yi ta ta sa hijabi sai ta yi tabarruji kalla mace ta yi makeup hotunan ta ba su yada duniya ba kuma wasu ɗan dauda ne ma suke akai ba yan da daudu wasu kuma kawai azama karuwa ta zo ta yi miki daudu ta yi miki makeup Armenia wasu kuma me yake suna yan daudu ne nasu kaga wannan da akwai musiba Duka sannan wannan kuma hallo a abubuwa yaɗa ne hoton gaskiya mace wanda mutane sun yi banza da su Ga- su ga kawo su tazwiri a kaba saltan kuma da su ne sauran.
sababin cutar da Eh, Allah rayuwa Allah ka to khair dan kaga wannan abu ne wanda yake kawo matsala wani abu ne wanda yake kawo yani eh, matsala ta rayuwa ga taghyir khalqullah Insha za a Allah.
canza wa mace halittarta ga kuma eh, yani wannan zamu zauna tabarruji.
zamu tattauna kashi malaka bakar akan wannan gabobin insha Allah barakallahu fiku lokaci ya tafi Insha Ah, Allah.
da fata abin da ku faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabita da kai amin ku kuskure ko da mace mata Allah gafarta mana Amin.
a wanda yake wani wani shiri Allah ya saka masa alkhairi Allah ya tabbata gaba ki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh